لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخلصوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأضل والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح القادم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت كلامي وأسر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم هنا جسمين تبير دوات رمضان لا إجرى رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا بدولة لأريبه كأبهين لأوكو وتشيء يلي جسمين تشكا دوات تقول ميلادية شكرا بدولة لجسمين تبير to kamar yadda aka sani a ci gaba da darasi da muke gabatarwa daga tafsirin alqur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratu hudi suratu hudi alaihi salam idan ba manta ba a jiya mun yi maganganu mun ƙara fasarar ayar Allah inda take cewa a famantana a bayyana cikin rabbihi wa yasbu bi shahidin min ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يعلم لا يؤمنون أولا آية أما بيتي يا يا منا ديكا ينجا أولي وإنجلو أكام وطن بين سورة بهير مكتب مكتب مكتب أكام ويجوم شاهد منه سلام مكتب مكتب أكام كتاب موسى سلام مكتب مكتب أكام ووجه كله من الأحزاب فالنار موجده wanda wannan aya wannan waje manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bare da muka faɗa a hadisin da Bukhari da Muslim suke riwaya da isnadin zuwa ga Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu da kuma wani isnadin zuwa ga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasrani ثم مات ولم يؤمن بما جئت به الا دخل النار na rantse da wanda rayuwa ta ke hannunsa ba wani wanda zai ji labari na ko da ya buɗe ko da tsari sannan ya mutu bai imani da abin da na zo da shi ba ba zai ya shiga wuta har ma sahih ibn jubayr yana cewa ina da wata al'ada duk wani hadisi da na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo ta hanya ingantacciya sai in ce muri kuwa bari in nemi ina ne mista ya samu da zai gaske da wannan hadisi a cikin alƙur'ani ya ce kuma idan na duba sai ga na samu wani aya ta alƙur'ani wacce ta zama ta yi mun daidai da yadda wannan hadisi ne ke magana ina ku sai wannan hadisi da wannan wasu wasu sama da shi ba sai da cewa idan zan samu aya ba idan zan samu aya ya ce ina ta dubawa ina ta dubawa shi da kawai shi ya kafirce da shi daga cikin jama'a waɗanda aka bayar wato dukkanin jama'a wanda shi ya kafirce da alƙur'ani sallahu wani kaga wanda ke da kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa uke kayya qala al-qur'an bi yunziru bihi wa mubara an yi wani an wahayi cewa wani alƙur'ani da ya gargaɗi gare ku da shi da kuma wanda duk alƙur'ani ya je wa saboda haka alƙur'ani ne ya je wa magana ta kai to wannan aya bayan mun magana a kan ta muka zo kai magana a kai kan kuta ila Allah ubangiji yake magana wa man asru min bani sawa'a la yakzira ulaika yuqaduna ala rabbi wa yaqulu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ala rabbi wa ala rabbi wa zalimin Allah ubangiji ya magana magana a kan waɗannan mutanen cewa za a bijiro da su ranar tashin alkiyama kuma a gaban taron jama'a dan Allah ya nuna akwai masu shaidu masu shaidu إلا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد لا تزع بعد الدين دعوة كل الدنيا في وشكل الله يا من أصول النساء سوى فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ولا آية أسئلة أنكر سابقا الله سبحانه وتعالى كما حديث البخاري في رواية إسرائيل وأبناء الرسول رضي الله عنه yana cewa manzo Allah ya kira ne yace mu karanta masa alqur'ani da sai ya so ya saka shi alqur'ani a gare ka shi kuma wajen ka aka saukar da shi yace eh ina so in ji daga wajen wani ba ni ba yace sai na kuɗe ina karatun suratul nisa'i ina sai ina sai ina sai har sai da so ina Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yace sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa hasbuk hasbuk hasbuk ya isa ya isa ya isa yace kuma da dago kaina sai daga ashe hawaye yake zuwa ba za ka zai ce ashe yanzu ni ma ni zan zama shaida ga kowa cikin wannan al'umma har ma wasu abubuwa suna cewa a litakun shuhada a lalasi wa yakuna rasulu alaikum shahida ana nufin wai al'umma a kan Muhammad suna ce shaida da sauran al'ummai idan annabawa suka zo suka ce Allah mun isar da sako sai ya ce waye shaida ku san sai al'umma ne Muhammad sai ya za su yi shaida a gare mu bayan kuwa ba tare suke da ruwa za mu ba za mu yi ba a ce ku kun da abu da suke ce eh saboda annabi mu ya ba mu labarin cewa annabawan su yi tsaro su shi ko ba za ka sai ce fari da waya ya samu su saboda haka wai kula wasu alaikum shahida saboda haka wannan a ranar da wannan mutane za a yi sallata an ce gaban mala'iku za su zo su faɗa su wata mala'iku su masu shaidu da mala'iku da mutane da aljanu da kowa da kowa su za su ce kowa ce wa a shahar waɗanda suke zaune a gaban su ake magana kowa na ranar yawa shi zai fito da wani ya ce haula illabi da kazabu ala rabbihim sannan kuma su ce ala la'natullahi ala zalimin akan waɗanda mutane ka ga ranar falasa ta tabbata da yawa wajen su to bayan wannan magana a kai sannan jiya mun yi maganar a ayar wace ayar wasu suke maganar ba ta yi sau biyu da sam wa ba ta yi sau biyu kun kasa wannan ba ta yi sau biyu za a kula nuna ala ba ta yi sau biyu da sam wa ba ta yi sau biyu wannan ba ta yi sau biyu da sam ali an yi maganganu da yawa a kansa a kan cewa a ba su da damar da za su ji ne ba ko ko da sun ji jin ba zai musu amfani ba ko kuma a'a saboda kin kin musulunci da suke yi da kuma tabbatuwar da kafirci ya a zuciyarsu har sai ya sa ya zama wannan jin ma baya yi musu amfani ko ba za su da ba su da damar da za su iya ji da tun da ba kafirci su yi wannan sana idan mun dauke shi akan su kansu din ne amma in mun dauke shi a matsayin cewa iyayen bidiyo su ne da kuma a kansu to waɗannan su ba wanda wanda yake yi ne ba yadda za a yi su ji tun da dama ba a halice su da ara ta ji ba dama haka ne tunda ba sa ji alamu an yi ya shuna biya abdan aiki ya shuna biya abdan aiki ya shuna biya abdan ma'ana ya shuna biya ba sa ji duk da iya dan haka ba za su yi amfani da wannan ba wasu wasu ne a saboda in alƙur'ani da suke yi za su rika cewa kar ku ji shi ne suke cewa za ta sauke hadal ma'ani wal zawfi da Allah ya mai yi kan ku saurari alƙur'ani ku rika yi wani lalar da wasa da abun da zai ɗauke hankali ko kudin jare su daina faɗa. To duk wannan an fasa da wannan wa ma ka yi ya yi siru ko ba su kasance suna gari ba sai ce da ya ka tafiya ba da الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا
kawukansu wa wanda abu ba kanu ya faruwun sannan abubuwan da suka kasance suna kirkira din duka don da anu ya fata a wajensu to dama akwai wani abu wanda a yake mutane suke hasarar kawunansu Allah wani ya yi ya yi magana wani da fasiri da zafi da fasiru an fi tsawo a hanyar yawan kiyama akwai waɗanda suke asara waɗanda suke hasarar kawunan suke hasarar iyalinsu waɗannan su ne suke ainihin asara sannan wa wanda an ruba kariyar tsaro abu da suke kirkira ɗin suna zaton shi ne zai musu wani abu ba Allah ba to ya faɗa gare Allah ya ga mana wa wani abin da ke bayyana ummi ne ba shi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah وهم عن دعائه مغافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين Allah yana nuna mana cewa a wannan ranar su abin da ake bauta in ba kansu za su nuna musu yadda da wannan bautar ba. Wa ya fi mata daga wani ne ya zama yana kira abin da ba zai taɓa amsa masa ba har zuwa ranar tashin kiyama. Wa ya zai kuma ila guda la ya tsoro. Wa ya zai kuma ila guda la ya tsoro. إذا الذين تقول لكم الله عباد أمثالكم فاذكروا فليستجيبوا لكم فأنصى لكم منه تبان أمسى على هذا الشخص لا وضع حديثات جديدة يجب وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون لا يصل إليك أبواب صحيح سرع كان لك أبواب صحيح تولى سورة فيها أسعار sannan kuma Allah ubangiji yana ga mana a isa annabi Ibrahim alayhi salam yana cewa wa qala inna fasalatu min dunillahi awsanan wa wajjahna bainakum ila ayati dunya ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما لهم نار ولا هم ينصرون wannan آية تقول سوى ranar tashin aliyama wannan wannan da kuka rika suka zama to amfani gumaka kuna yin soyayya da tsora kuna kare su a ranar tashin aliyama wannan abu ba zai yi amfani ba wannan wata kamar da kuɗin hayati duniya ne a rayuwar duniya ne ثم يوم القيامة أمام القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا وسوء ذات كان جيدا ولساشي وسوء ذات سيئ ولساشي استمر الذين تبعوا من الذين اتبعوا ولهم الأسلام وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار أولا آية kan Allah yana cewa ranar da waɗanda aka bi za su nuna ba ruwansu da waɗanda suka bi su kuma da duk wani dalili da sauri da ya haɗa su zai yi yanke har ma waɗanda suka bi su ɗin su ce ai mu ma da muna da kome a duniya da ce za mu sake dawowa a sake rayuwa ba na samar da abin da mun da ba ruwanmu da su kuma kamar da mara rumin da kamar yadda suka zama ba ruwansu da mu wato da za a yi barbara kenan Allah ya gama a tashi kan ranar da za a yi tashi ya ba zai da ba wata mutane wa ba shi kan da ba ku ya zawo ila ba wa ala kuwa da kai wa wa antum fa ablatukum wa ma kana li alaikum min sultani illa ja'altukum qad jannuni fala tahumuni wa tuwa anfusakum ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ila allahi la yusum adabun alim a wannan ayar Allah ya faɗa da sa'a to shekan ma da fara aka yi a kawai yace ina ma wa ala kuma wa ala kai wa wasu la ruku al ala ya ruku al kawai da siya la ruku al kawai irin da wani kanya fa aslaftu kun nasa kuka saba da wanta wa ma kana ni alaikum min sultani amma ba wata hujja da take da ita akan ku yau illa an da'awtukum sai ni kawai na kira ku fastajabtu li kun amsarun fala taluhuni kar ku zarge ni wa ku ku zarge zargi kawunan ku ma da muslikikum ni ba zan iya taimakon ku ba wa ba da musliki ya kuma ba za ku iya taimakon ba idan ka farko bi ba su ku wani yau kan ita da ina ma kan ce ban yadda da abun da kuka kara ku ka ai cewa ne ku kata kawai ce ku ba ku ba da wa shi sai ake cewa alam a hadi yau ya ga ya ma kan abu shaytan inna hu lakum aduwwun mubin wa yaquluni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan tawfiqa afalam takunu ta'qilun ثاني إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير سوى هذا الرجل ولا علاقة جبهة عن بابا تخرج مرفع شعبته وقال أهل ما كان يفتحون إلا شيء سيدنا ولا أهل ما كان يفتحون إلا ما إلى أيام الرسول الآن يا جوجي جماعة القرآن saboda irin yadda Allah yake so ya nuna mana cewa ba ka yadda za a yi a yi abin da ba na Allah ba kuma ranar da kiyama ya kuma na Allah wanda zai taɓa ba saboda haka wa wata abin ba ka yadda mu aya sai su ne zai zanta da yawa a cikin rana da
لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون la jarama annahum fil akhirati hum al-akhsarun la jarama babu makawa annahum fil akhirati cewa su ranar lahira hum al-akhsarun su ne waɗanda suka fi tabewa Allah ya ce mana qul hal turabbiukum bil akhsarina a'mala in ba ku labarin waɗanda suka fi asara a cikin ayyukansu kaga da ayyatin ulaika ladina khasiru anfusahum to yanzu da al-akhsari in ga muku waye su kamar ku da yarda so kamar da labari sai ya Allah fi da wanda sahihu fi hayati dunya wa hum yahsibuna annahum yusiruna sunna wanda aikin su ya bashi a nan duniya amma suna da san cewa su aikin nasu mai kyau ne to waɗannan su ne suka ji asara shi ne ya Allah wani yake magana kan ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhallu ma kanu yadrun yanzu waɗannan la jarama babu kokonto ba shakku ba makawa wannan da aka rama ɗin malaman na kun sun yi magana a kansa alhari da sifa wani sun ce baki ya laga rama duk da tarkibin ya gode a kan kalma guda biyu amma da ma'anar kalma ɗaya ne ma'anarsa haƙƙun gaskiya ne annahu bi adadin wa nasar yayin da su al-fahra su kuma suka ce abu da ake yi a kai la jarama da kuma ta hikaya da aka yi da alhari yace la ta raba ma'anarsa shine la hujja wa la muhala ba fatawa ba kuma a kauciya dan dai haka ne zai faru shi ma wanda ya zo sannan al-kisai a cikin malaman nahu al-kisai wa ya ba yana da cewa a nahu kawai shi ne yake cewa kuma har wani shi ba sai cewa la sadda wa la bad'a ba karewa ba hanawa saboda haka ne la ta raba kamar ce ba karewa ba hanawa la ta raba ba mamawa ba zarcewa la ta raba wannan magana tabbas ce Allah rubi a akirar cewa su a lahira kuma da aka saurara su ne wanda suka fi hasara ulai ka da ita da mutu da azaba rubi a akirar ci kuma da aka saurara kamar yadda ya asirar da lami kaga Allah wani yana nuna mana cewa akwai waɗanda suka fi suka yi hasara akwai waɗanda suka fi su hasara to Allah ne ya yi wa hasara na'am إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تسلم أن نقول على تسليم إيماني سكعيك أيدي نجري وأخبتوا إلى ربهم suka kaskantar da kai zuwa gare ga ubangijinsu waɗannan ulaika ashabul janna su ne ma'abuta aljanna hum fiha khalidun wanda wa zama a cikin ta Allah ya sa mu daga cikin su waɗannan wa akhbatu ila rabbihim al yasbat dinan a ibnu jarir da ibnu abi hatim da ibnu munzir da ibnu da الطبراني واوصل ده سيدنا سايو روايه دجا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجن فسر وجن واقبلوا به سيدنا عبد الله يجي واقبلوا معناها وانا suka koma suka miƙa wuya zuwa ga ubangiji yayin da abai ma da ake daga mujahid shi kuma ya ce wa akbar shi da wani abu da yake yi wa ma'annu sun nutsu da na ubangiji akwai wanda da ake ruwa da ake da kasala shi kuma sai ce wai suka kaskantar da kai to duk kuma wanda ya ga Allah ya ce wa bashiril mu'mini wanda suka kaskantar da kai to da yadda ka dauke ka al-mu'mini wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah wanda ya kaskantar da kai zuwa ga Allah wanda ya nutsu da Allah wanda ya yarda da cewa Allah zai ba shi abu ya tabbatar da wannan waɗanda suka yi aiki na gari suka yi imani suka yi aiki na gari suka bi wuya ka sallah wa kwanan zuwa ga Allah ulai ka asabu janna waɗanda suka yi yan aljanna kun kira fadilun kuma wanda wa ba zawa a cikin ta da Allah ya samu dace مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون mahal farifaini misalin waɗannan jama'a guda biyu da ta kafirai da ta mubirai ai ya yi magana a kan ya ce la dawa waɗanda ya kaza kira hasibu an kusaru wa man da ayyukan ma kanu yaftaru la dawa annahu fil akhirati hum al-akhsarun waɗannan mutanen kare jama'a ce da sai kuma yace innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqbalu ila rabbihim ulaika ashabul janna wadanda suke nan aljanna masu imani da wadanda masu kafirci da yan wuta da kuma wadanda wadanda suke nan aljanna to sai ya ce misali jama'a guda biyun nan da ta yan aljanna da ta yan wuta kal a'ma wal asami kamar makaho ne da kurma والبصير والسميع da mai gani da mai ji saboda haka tawagar waɗancan su ne kuraje da makafi da ciki tawagar waɗannan su ne masu gani da masu ji da ciki hal yadda ya yi masana yanzu wannan jama'u da biyu za su daidai a misali ba za su yi ba a fadar zanna mu yanzu ba za mu gane ba a wani kira ya mata ba wa ma yadda ya ba wani basir wani kulubatu ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذير انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير. اولا الايه ابا بكر يا جماعه ياتي وما يستوي الاعمى والبصير. ميتين لجن ما يتزايد زوالين وغسل ولي وغسل الأعمى مكاه والبسيط لجن من مكاه لجن ذات جن فذات الخيرة والظلمات والنور هكذا النور تحسن سوى غسل الجن والظل والحرور هكذا إيوة الأولى سوى غسل الجن والظل والحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات haka kuma ra'ayi da wanda su za su yi to haka inda ba a yi sai umar ya sha Allah shi ne ke wani wanda ya dawa wa ba an ta jiru su bi'in man fi qulub kai ba za ka je da wanda suke cikin kaburbura ba in anta illa nazir kai ne kadai kai ne mai gargadi ne inna arsalnaka bil haqqi bashiran kuma yace wala nadira wa in min ummatin illa qala fiha nadhir saboda haka ba za su je ba abu mai yaro wanda ba su daidai da mutum da haku ba wani ba'a ba zai zama daidai ina ba su zama rubutun alba wanda ya san wannan abu cewa an san kan da shi ne daga ubangiji ka shi ne gaskiya zai zama daidai kamar ruwa a ba kamar wanda ya zama makawo kuna hanyar sauran da zina ya alamu da wanda zina na ya alamu wanda suka sani shi ne da wanda ba sani ba wa ma ya sauya a bawar masu yi wanda zina aka kuwa da musali haki wadda musi za su yi ne to wannan ne ba za su daidai ba saboda aka ce Allah abin ya ce misalin farikai jama'a guda biyu nan ta mu'minai da ta kafirai to sai ce ga yadda misalin yake kal a'ma wal asami makamo da kurma wal basiri wal sabi da bai gani da bai ji kuma siyasi ne da Allah yake abunsa saboda gwanintar da Allah yake yake nunawa a cikin alqur'ani wanda yana daga cikin jamin alqur'ani da ya shi jawowa ayoyi أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون كان wannan labari ne na zuwa ‘yan wuta da sai aka ce kan a'amawar asali su aka fara kawowa waɗanda suke makaho waɗanda makaho wal asali da kuma gurba sai kuma aka ce to shi kuma wannan ba wal basiri wal samir da mai ji da kuma mai gani ko da mai gani da mai ji su kuma in ka koma ba sai ka cewa bayan an kawo ayoyin wuta ne sannan an kawo innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqbalu ila rabbihim ulaika ashabul janna yadda sai aka ce za a yi musu haka saboda aka sai kawo sai aka fara kawowa ayar ɗan wuta sannan aka kawo ayoyin aljanna ko ayoyin wuta sannan aka kawo ayar aljanna to haka a wajen misali kuma sai da aka fara ba da misali da na ɗan wuta din su ne al'ama wal asammi din sannan su kuma yan aljanna su ne albasiri wasu sani din saboda aka tawadar an yi magana a kai wannan ijazi ne na iya magana da balaga ta Allah subhanahu wataala wai wani yadda ba za ka ji abin gwanin shi ya shigo ba ko kana in mutum bai yana haka ne zai kawai aka yi kawai ayi ba ba ba ba cusa wata fasaha a wannan maganar ba so a hakan ba ta kibi yadda ake yin abu ba za ka gane haka ba shi ne sai Allah ubangiji yake cewa yanzu har yadda wuya waɗannan jama'a guda biyu da jama'a wuta da jama'a aljanna har sun sun yi daidai a misali ka ga ba za su daidai ba a bambancin abin yake waɗannan sakamakon su aljanna ne waɗannan sakamakon su wuta ne saboda haka shi kenan kowa a irin abin da ya aikata da shi za a ba shi sakamako Allah ya sa mu daga cikin masu kyakkyawar sakamako a balakon tsakka wanda yanzu ba za ku wasu ba ku gane abin da ake zuwa ku da shi abu ne wanda ya kamata a wasu da shi a lura da shi wannan kamar yadda yake gaya mana abu yau in ba a yi hakan da abu shari suna ruwaya da islami zuwa ga abdullahi da abbas ne a kasar wannan ayar abin da yake cewa misali ne allah ya bayar akan mumini da kafiri mumini shine aka buga masa misali da mai ji mai gani dama haka ne wanda wani sun kawo cewa ayi wanda suka zo ya kasu mu mu mu su ma haka aka ce saboda aka sun zama suna cikin kurare ne makaki ne sun mu bukul umyu fa hum la yarji'u sun mu bukul umyu fa hum la yaqilun ba sa ji ba sa gani ba su da hankali ba sa ji ba sa gani ba za su dawo ba ba wai ma'anar wannan jin nasu da babu shi ba ne a'a ba shi da ma'ana ne kamar yadda muka magana a jiya ولقد مكناهم في ما مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده اما شيء فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء سوى اذ كانوا يجحدون da suka zama suna musu da ayoyin Allah sai ga kunnen baya amfani shi ne wai ta kuma gina guda la yasu ba'u shi ne saboda aka ba sa ji jin baya amfani ne ba zai iya amfani a wajen abun ba kuma saboda tarin kafircin da aka yi a ciki an yi na gaya mana Allah ubangiji yana gaya mana cewa fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati llahi wa qatihim al-anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghul fattala Allah 'alayha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila wani wajen kuma su da kansu za su bugi gaba saboda tsabar kafirci su ce zukatan nasu a kullashi وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون saboda kafirci ya kai kafirci a wancan ayar yace saboda warware alƙawarin da suke yi da kafircewar su ayoyin Allah da kashe annabawan Allah da suka yi ba da haƙƙi ba da kuma faɗar su da suka ce guru guda gudu zuciyar ku aljanna ba saba Allah wa alaiha bi kullihim kamar dai Allah ya yi bibi akan wannan zuciyar ta su da kafircin su don haka ba la yu'minuna ba za su taɓa yin imani ba illa qalila sai ɗan kaɗan daga cikin su ne za a samu amma minhum mu'minun wa aktharuhum fasiqun mafi yawan su kan fasikai wa kathiru minhum fasiqun wa la tajidu aktharahum shakirin walakin aktharahum la yu'minun la yu'minun la yashkurun la ya'lamun duk dai alqur'ani ya dubu sani ba mafi yawa wa in ji aktharahum al-abdi yudilluka an sabilillah wa la tasarrafa alayhi iblis zalla wa la tasaddaqa alayhi zannahu fattaba'u illa fariqan min al-mu'minin dan idan ladina amanu wa amilu salihati wa qalilun ma hum wa la tajidu aktharahum shakirin to wannan da haka yake wa ma aktharun nasi wa law awasa bi mu'minin ko da kana so ba su da yawa wanda za su yi imani amma wannan yan kalan din idan sun yi imani to wannan su ne za su samu babban rabo wanda Allah ubangiji zai ba da zai ba su gadon wasu abu shi yasa ta yi cewa wajen kaljannatu da shi uri turuka aka gadon wanda ba su shigo ba aka ba mu rimamun zamani idan da duk duniyar nan za su yi imani da Allah baki daya kowa ya yi imani da mutanen farko har zuwa mutumin karshe da za su yi imani da Allah suna da guri a aljanna Allah zai ba su waje a aljanna kuma a bisa ga kiyasin Allah da ake magana a kai da mawdi'u sauti ahadikum fil janna khayrun min ad-dunya wa ma fiha gurbin da ɗayan ku zai aje hulaliyarsa a janna ta fi duniya da abin da ke cikin ta shi yasa suke cewa karamin dan aljanna shine za a ba duniya mai kamar girman duniya guda hudu a Allah ya tashi cewa sai duniya mutum da cikin rafin da ta abu as-samawati wal ardi wa innal mutaqqin kayan ba ta sama da ƙasa saboda haka inda duk duniya kowa zai yi imani yana da wajen aljanna amma inda duk duniya kowa zai yi kafirci wani malamai su ce wannan wannan misali shi baya yiwuwa saboda cikin duk duniyar da za a ce akwai annabi Muhammad to ba a aure shi da wannan kafirci to shi ne in ko da a ce mafi yawan mutanen duniya za su zama ba su yi imani ba mafi yawan mutanen duniya ita za su yi imani to da suna da waje a wuta amma ba za a ce duk mutanen duniya a da akwai babbar magana saboda aka aka yi shi ne sai Allah ya ce shi ne sai da Allah ya kwata cewa misalin kafiri ne da mu'mini aka yi a nan masalul fariqai kal a'mal wal asli wal basiri was sami hal yasawiya ni fala afala tadhakkaru wa la arsalna ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين to ka ne yau shigo cikin kisan dogo da ba ne kamar yadda kuke magana a kai a suratul hudi kun ga abubuwan da ta fara ta fara da kira zuwa ga Allah da kaitakarsa ta fara da kira zuwa ga istighfar da tuba zuwa da shi ta fara da yin magana akan babu wani wanda arzikinsa ya zama nasa ne shi ne yake da ikon bai wa kansa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha sannan ya nuna mana ba wanda zai koyi ga Allah wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin ya nuna mana yadda farkon halitta da ke wa wanda zai khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyamin ya nuna aida arshinsa take a lokacin wa kana arshu wa al-ma'i ya nuna dalilin da ya sa ya yi wannan halittar ba da ya halitta rayuwa da kowa ne da zai zirfi ya waye zai kyautata aiki ba waye fi yawan aiki ba da ya ruwa kuma ayyukum ahsanu amala ba aksaru amala ba waye fi kyautata aiki cikin aiki daban kwaliti da ingancin aikin kuma daban shi ne wannan abu Allah suka raka masa wannan hadari ya ruwa kuma ayyukum a shi rayuwa da mutuwar ba ne da jarabawa ya ga waye ne aiki mai kyau aiki mai kyau ake magana a kai a nan wajen ba kwantiti ake amfani da shi ba kwaliti ake amfani inganta aiki idan za ka yi raka a dubu a lokaci da wani yana iya zuwa ya raka a biyu a ɗora su a sikeli a gaban biyu da ya zuwa dubu haka ne wannan haka yake dan saboda ya zasu ya zasu wanda niyya ta zama ta sha bambamin da wani amfani bin niyya shi yasa Allah ya yi wani da cewa man kana yi a yadda duniya wa zinata wa ilaihi أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وعلم ما صنعوا فيها والله ما كانوا يعملون saboda abin da suka yi a kan duniya aka ba su a kai wa kana yi da hakkar akhirat da zai fi hakki wa man kana yi da hakkar duniya nuti minha wa ma lahu bil akhirati min nasib man kana yi da akhirati ahsanna lahu fiha ma yasha'u wal murid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha wa huwa madhura wa man arada al akhirata wa sa'ala wa qayaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura كلا يميل هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا سورة الآية ولا سكأي إلى اللاهنة أنا زي باس الآية ولا سكأي إلى الدنيا أنا إلى هي باس الدنيا لا يأتي عجلنا له فيها ما نشاء أو أنت متجدامة لمن نريد da wanda muka nufa dan kaka ce dai dan duniya bai bar duniya ba sai ya ga dama sai ya baka haka ne amma in dai kai da lafiya zai baka wa man arada an da wasu ala hasa ya wa mu'minun fa ulai ka kana sa ku mashkura masu aiki da duniya zai ba su a nan duniya yayi ya ba su arziki ya ba su lafiya ya ba su wadata iyalan duniya ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. saboda haka masu aiki dan duniya Allah zai ba su duniya masu aiki dan lahira Allah zai ba su lahira ke kyau masu aiki dan Allah Allah zai ba su Allah zai ba su suka nema kuma ya san abin da zai ba su saboda haka kenan shi kada ya san me zai ba su ana kana amma wanda san wanda su wani bai da shi da wannan maganganu da kuma sai jawo mu zuwa ga kissa ولقد كذب رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وهم حتى اتاهم رسولا har sai da nasarar mu ta zo musu ana yana bai wa zaka labarin nan wa kullun da wasu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi qu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatu wa dhikra lil mu'minin Allah yana ba su wannan yana ba wa zaka labarin dan ya zama zuciyar manzo Allah ta kara tabbalwa a ciki kuma gaskiya ya koma daga wajen ubangiji a cikin wannan labari wa'azi ya koma da tunatarwa da muminai wa'azi ne da tunatarwa da muminai to sai shi yasa sai ke jawo mana kisoshin nan dan ya ƙara tabbatar mana da wannan abu kuma ya bamu labarin yadda abun yake faruwa shi ne Allah yake gaya mana wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi hakika mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanensa abin da ya zo ce musu inni da kun da zirin muri ni ne gargadi ne ga yadu kuma ne bayyana gargadi ana cewa annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzon manzo da Allah ya aiko musa rasul kuma kansa ne daga kansa aka fara kin biyayya ga Allah akwai malaman ruwaya da ake yi daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma yana cewa tun daga zamanin annabi Adamu har ya zuwa zamanin annabi Nuhu ƙarni ya kai kowa amma dukkaninsu suna kai bautar Allah ne imani sai a kai buru ya zo da na aka ƙara samun waɗanda suka fara fattarewa suna ƙin abun suna kakkaucewa sai Allah ya ce to ga nuhu bari a aiko shi aka aiko shi ya zo ya zauna a cikinsu shekara dubu ba hamsin wala ka asala ruwan da kawai fa lafi safihi alfa sanati illa hamsina ama fa asabaru hukumar wa zalimu shekara dubu ba hamsin din na da'awa da ya wanda malamai suke cewa Allah baya yi wa aike sai an kai shekara arba'in to shekara arba'in din sai da shekara arba'in sannan aka bar aike sannan ya fara kira zuwa da Allah ya shekara dubu ba hamsin sannan aka yi tufa da aka bayan tufa kuma aka ce kara wata shekara arba'in sannan ya bar duniya ta ga shekara sa dubu da da talatin aka yi yana kira zuwa da Allah kuma a cikin wannan kiran ya yi magana a kan ya kira su da safe ya yi kira su da yamma inni da aku kauri lailan wa nahara falan yajibu du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi aghanihim wa tashaw thiyabahum wa asarru wa takbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum isra na musu abi na musu aboye na bi su gida gida kaga da musu a dandali amma duk da haka wannan bai musu ba abin da ya kara musu sai kara kankanewa wala na asala wa ila qawli inni lakum haka mafi yawan qur'an suka karanta shi amma akwai waɗanda suka karanta shi in fasi suka ce anni lakum nabiyun mubin sai da shafi yake cewa wa inni lakum bil fathi haqqu ruwati wa inni lakum bil fathi haqqu ruwati وما هي بعد الدال بالهمز كل دا abin da yake cewa wa inni lakum inna bil fathi da fata wa laqad arsalna nuha ila qaumihi anni lakum nadhirun mubin bil fathi haqqun ulwati haqqun da ibnu kathir da abu am sune haqqun in su yake musu wani da wannan sai ulwati kuma ra'in ta al-bisari ne saboda haka da ibnu kathir da abu am da al-bisari suna cewa wa laqad arsalna nuha ila qaumihi anni lakum nadhirun mubin to shi yake cewa wa inni lakum bil fathi haqqun ruwati sai kuma yace wa badiya ba'da dali bil hamzi hunnida da wajen badiyar rayi kuma ba'da dali bayan da wannan yarin ta badiyar rayi bil hamzi ana karanta mana al hamza a ce badiyar rayi hundida shi kuma harun din ta abu amure saboda haka abu amur shi ne karanta ta da badi arra'i to amma kuma wannan ta annila kuma zai mu bi ina da muke magana da misali da abu amur da da ibnu kafir da suke karanta ta annila kun to haka kuma sauran qur'anu da guda uku na cikin goma da abu al-hamali da abu jafar al-marri da kala al-asim duk annila kun suke cewa amma sauran qur'an sahi kuma su kuma inni da ku da zai mu bika uku suna cewa anni da ku tare da cikin wadancan uku na al'adu ya wadancan guda uku yaƙo da abu jafar da fara tare sun zama su kuma su shi ne na su kuma waɗannan sauran gurbin waɗanda ba sa wani akai ibnu ali da nafi'u da asim da amzan su kuma suna karanta shi da inni da ku nazirun mubin Allah ta abudu illa Allah Allah ta'budu illa Allah إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم Allah ta abudu illa Allah ya kira su akan cewa kar ku bauta wa kowa sai Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim ni ina jiye muku tsoron wata azaba ta wata rana mai radadi a cikin tsoron da ya tsora ne a kafa alif ba za yau ne hauji yi ko ina jiye muku da azaba a wani tsoron wata rana babbar rana aka ce wannan babbar ranar ranar alkiyama ce yanzu akwai ruwaya da ake daga kasada ya ce a ranar tufa na ce wannan ranar zuwa tufa na ne wannan rana ce mai matsayin tsaranci ya a gare su kamar yadda muka sani a cikin abubuwan da suka yi magana a kai na kamar da
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لهم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ولا ايه haka ubangiji yana magana cewa sai mutanen da suke manya a cikin jama'arsa sai suka ce ma da haka mu ba kai ba ma da yake illa maka da fitla da sai mutum kamar mu wa ma da haka da ba haka ba ma da wani wanda suka bi ka illa ladina hum qarabiyuna sai waɗanda suka zama su ne kaskantattu a cikinmu bayan ra'ayi a bisa da ra'ayin da ya bayyana gare mu wanda bayan ra'ayi da akwai maganganu da yawa a kansa za mu rushe a wajen tasiri wa ma na ranar mu alaina min fadli kuma ba mu ga kula da wani fifici a kanmu ba ban na mun zubin kazini a nan wajen dalilan da suka hada su sallama wa annabi nuhu alaihi salam guda uku na farko ma na raka illa fasara min fara kaga ya san da mai da ya fara so su mu'minina ina suna cewa ba amma illa rasul misluku yuridu an yatafaddala alaikum wa law sha Allah la anzala malaikatan ma sabila bi hadati abadi al-awwalin in huwa illa rasul bihi jinna wa tawassu bihi hatta in qala rabbi suni bima kadawun a nan wajen waɗannan mutanen abinda su suke magana a kai ma na raka illa basharin fulana mu ba maganin ka sai wani mutum kawai just mutum kamar mu kawai wannan yana daga cikin dalilan da ya sa annabawa da yawa ba a bi su ba saboda wai abin da ake tunani kar a turo mutum don me yasa za a turo mutum shi kuma Allah ya ga mana ya ce wa lau da an zaru malakan daga an zaru rajulan wa da dabasta alaihim ma yadsu da za mu sanya shi zama malaika ba ai ko malaika ne to da mun sanya shi kuma nabi ne shi ba mutum zai zama wa da dabasta alaihim ma yadsu ko wani rikicin da muka sa musu din sai mun sa musu ruwa ita rikici ba za ka ma ce ba a ita ba shi kuma haka ubangiji ya fara cewa idan mala'iku suka zo yau mai daular mala'ika da ra'a kushi ba yau mai jini musulmi da ya kuma da hijira ma'azuwa sannan ya gaya mana da a ce akwai garuruwan mala'iku ko unguwannin mala'iku ko kuma akwai a inda in an je wannan yanki duk mala'iku ne kullum kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mu'minina da nazzalna alaihim min as-sama'i malaa'ikatan da ce akwai mala'iku waɗanda suna da wasu suna yawo a ban kasa a lise mu ma da sai mu aiko musu mala'ika ya zama shi ma mala'ikan su shi ma manzon su ne shi ne manzon su to amma tunda ba mala'iku ya mu bar mala'iku babu to dan haka Allah wani ya ce tunda babu garin mala'iku babu bar mala'iku ba mu bukata garuruwan mutane ke akwai da unguwannin mutane ke akwai dan haka mutane za mu aiko su kira su zuwa gare su da an kira wani ba a an aiko wani ba mutum ba farkon abin da za su fara cewa cewa za su yi a ya za a aiko mana mutum da ba abin da ba cikin jinsin mu ba Allah wani cewa ya rujana ku ara da adamiya da kanuwa ba su siya ayatu a adamiyin wa arabi da a ce alƙur'anin nan da muka saukar da shi da mun kawo shi ya zama adamiyi ne yana zuwa da wani yare ne ba lalaci ba da su za su fara cewa da an rarrabe mana ayoyin samuna a mana fila fila da su yanzu a aka nini wahali sai a kawo wani littafi ba da ne amma da balarabe manzo kada ba zai yi ba wa ma asalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li yubayyana lahum fa yufidu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u shikenan Allah wani yake cewa ba wani mutum wanda za mu aiko da cikin manzanni sai da harshen mutanensa don ya bayyana musu komai su ji illa illa ba abin da zai shige musu duhu kuma kowa sun san shi sun san garin su sun san gidan su sun san unguwar abin da suke magana a kai saboda haka illa ba sharafi ta tsara ta ce ijabin su na farko wa ma ne ma kan tsara da illa da biyar hun arabiluna ba muna ganin ko ba waɗanda suka bi ka sai waɗanda suka zama kaskantattu a cikin mu arabil shi ne jami'i da arzam Allah ya ce wa kuma yuraddu ila arzali bil umuri لكي لا يعلم أبي من بعد علم شيئا أسرة الحج أبي لكي لا يعلم بعد علم شيئا أسكن سورة النهل وده يتاش كما أدهل يتسير بنتم سينكش أبو حج يتسير بنت حيش لكي لا يعلم من بعد علم شيئا da kuma لكي لا يعلم بعد علم شيئا to wannan dukansu arzai ruwi mafi kaskancin rayuwa kuma da haka suka ce ƙaro a rubin raka wata ba haka ne al'arzar ruhu ya sai mu binta bayan kaskantattu da suka bita ashe wannan hijabi shi ma yana daga cikin hijabi da yake hana amfani da bayan Allah su waye suka bi shi ai kaskantattu mutane ne a yau to in abin da ya zo da shi yana da kyau me zai hana mutane wajen-wajen gari su bi shi lokacin da hirawa a farkon hadisi da ta wanda ya wasu bukari farkon farkon hadisin da littafin sayi bukari a bari ruwani yana magana a kan cewa lokacin da hirawa yana magana da abu sufiyan cikin maganganun da yake gaya masa sai ce ashrafun nasi tabauhu yace mutanen gari ne suka bi shi an ku afaru ko kuwa kasallan masu rauni manyan gari ne suka bi shi ko masu rauni raunana sai ce raunana sai ce haka zalika albabu su yace haka da ma masu yin manzanni saboda su ne ba su da commitment su ne ba sa shakkar su ne ba sa shakkar a cikin sirriyoyi saboda haka da an sai sai a bi su to wanda yana da cikin abin da yana su imani da biyu kuma har yanzu yana hana sanarwa bayan Allah har yanzu shi yasa wasu ba da yasa cewa a kan abubuwa guda uku wanda suke hana a gane bawan Allah mujalasa da mujalasa da mu'asara zamani da aka yi da shi sai a kasa sallama ai wani da muke da shi sai a kasa sallama ai jinsin mu da shi sai a ba ko ba ba dan jama'a da ne ina shi da jama'a da ne ruwanin ma shi zama kaza da talakansa shi ina ruwan Allah da wannan kai da kike wannan wannan abubuwan da su dalilan criteria da Allah yake lura da su criteria din da Allah yake kula da su wajen aiko annabawa da manzanni babu ɗaya da cikin wannan abubuwan shi ne shi ya suke wani ranar da haka kuma ala mafi ilimin da criteria a wuri Allah shi abubuwan su kuna rana sabi su suke rama hana ubangiji da sai da suke so zamu yi لكن فصلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أو سخريا ورحمة ربك خير مما يسمعون Allah ne ke rabawa yadda ya ga dama haka zai sa to sai suka ce wannan ke wa ma rawa da kuma alaina min fa'u kuma ba mu ga kuna da wani kibici a kanmu ba kawai wannan abu bai ba haka ma wani da sun dokun kafirin kuna da san ma ai kawai sai ya mutu zuwa da shi nuhun da jama'arsa da abin da suke magana a kai gidan saboda waɗannan abubuwa guda uku shi yasa aka shi shi yasa ruhu da shi kare ya kauka a kai cikin rufu a rabin ya cikin rafi wa ake yin amma sun yi inji fa an ya tare mu a dulci ruhu wa wa su da aka yi wa ya kauka da sarfu a yin ba ina su yi zuwa amma wa ba an ta da zai da ku da mu da ku ki wa ki ya ar ko wata da ko ya kauka ya ku ni ne mai in taratu ta ya za a yi da gore su waɗannan su zan zauna da su ka rike da waɗannan abubuwa guda uku waɗannan ma da raka illa bashirin tsara أبشرنا وأن نتبعه إنا إذا لفي ضلال مصدوم أو الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر saboda haka mutum ne maka wani ma ra ina mata misal ya kullu ma ta kullu da bin wai shawo in ma ta ruwa in a fasu ba ta min tsaro in na mu idan da fasu in kuka ji mutum kamar ku ha ba wannan wata irin asara ce me zai zama da shi ido biyu hannu biyu ne ta babuwa biyu ku bi shi ku da ka tsaka ku haka haka saboda haka ma da haka illa wata rufa wa ma da haka da haka illa da tawo a ratin da kan yiwa mutane da suke bisa su wale ne ba wala wale a wannan mutumin da wala bai faskarar ba wale ne wala wala ne za ka ce yana da yana tafiya da takalminsa kullum a kone za ka ga bayan rigar sarai ya kwani duk ba ruwan Allah akan maganar imani ka fi kowa riga ba shi ne kan kowa imani ba ka fi kowa kyau ba shi ne kan kowa imani ba ka fi kowa dukiya ba shi ne kan kowa imani ba ka fi kowa imani yana nufin ka fi kowa imani ne saboda haka ba magana riga wanda ya sa riga mai kyau imanin shi ake bukata ba rigar ba wanda bai sa riga mai kyau imanin ake bukata ba rigar ba saboda haka in ya yi wannan a arziki ne na Allah ubangiji shi kenan kuma ni bitu ha ulai wa ha ulai min ata'ati rabbi wa ma kana ata'u rabbika mahzura shi kenan ya ba wannan ya ba shi amma ba shi da alama na alamar gane mutanen kirki a ga cewa riga ta fi kyau ba shi bane a ga manyan mutane wane wane shugaba wane sarki wane jagora wane alhaji wane jarsa wane profesa wane ko shehu wane ustaz wane duk ba shi ne alamar da yake nuna wannan abu ba imanin a nan wajen imanin ake so tsabar da shi za a yi amfani a kan wannan abu imanin shi yake tsammanin a kan wane ne zai zama babbaci amma farkon wannan al'amarin to imanin ake bukata ba sai manyan ba to kuma daga baya za ka wasu cikin manzannin haka za ka ga yanki babu wannan su manja a ciki sai daga baya manyan za su zo ko maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aka fara waɗanda suka zama to manja a ciki ne daga baya daga baya aka ta shigowa a ciki duk da dai su sai da abubakar da sai da abubakar da ma ko cikin mutanen su ba mutane ba ƙananan mutane ba wani a tani sai da umar shi kuma bai kai shi wadata ba amma yana da faɗa a ji a cikin al'ummarsa to amma daga masu ba sauran duk su kai irin wannan ba amma daga baya manya manyan aka yi ta shigowa aka yi ta shigowa aka yi ta shigowa aka kai ta sai da abinci sannan ma da wani idan su ba da kin tsaka da Allah ya wa azin da bayan bai bayan bai din nan an ce wai a karan farko abinda ake nufi da karan farko wai su ma su tsayi da hankalin su bane da sun tsaya dan haka haka Abdul Abbas ya fara shi ce wai wai su ma qabla tarayyus kafin su yi jinkiri su da abu a hankali su gane shi da gaske yake yi ko ba da gaske yake ba a kawai yana zuwa sai suka sallama to wannan irin wannan abu alama ce ta nuna ƙanana da su manyan su sai sun ce bari mu yi shawara saboda haka sai waɗanda suka bi shi Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wanda da bijiro wa imani bai tsaya yayi jin ba sai Abu Bakar ya ce ina cewa wajen imani nan take ko sarkin numfashi ne ba ya ce ya yi an gare shi ana cewa ka ji magana da mutumin gare ce a wai je da daddare wai ya je baitul muqaddas ya je baitul maqdis wai je da daddare ya je kudus ya ce ai ni ko ce mun ya je sama bai je ai ko ya ce ya je sama shi gaskiyar gaskatawa an tare da ita ne dama an ajiye ta kafin abun a gaskata ne ya yarda yasa in ga ana kasa da dan dauki ne wannan to wallahi ka muka ka ba wannan ka ba wannan irin sai ka muka ga ana cikin wannan hawa kawa ba to ka ba wannan haka yi wa ma da rada kuma alai lafi fadli ko ba ga kuna da bibici akan mu ba to wannan ba yana daga cikin hijabi ai ba da shi da komai ba na wa a ka bi to dan ka nawa yawa ka yi dawo ana jira wasu an da wata babbar mota ko wani abu sannan za a gane zai fi gaskiya ba haka bane baya daga cikin gaskiya wannan wannan wani abu ne ana yana ba wa wanda ba bai taɓa yin imani da shi ba an yana da wanda yanzu wannan ba su zuba ba ɗin da wannan facebook ɗin nan an ruhi ne bai da akwai an akwai da akwai alwani abun bauta ba ba maganar kirista ko yahudu ko budda ba a'a bai yadda wani kwata kwata akwai wani abun da za ka ɓata lokacin ka a wajensa amma yana cikin wanda suka fi kuɗi a duniya idan ba haka shi ne magana ka gani kuma amma akwai wani wanda kamar yadda ba da ina ja mana hadisi na nabi Muhammad bin Jabal wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahabba ibadillahi ila Allah al-atqiya wal-afiya alladhina idha ghabu lam yuftaqadu wa idha habaru lam yurafu ulaika hum ayyuhal huda wa mafatihus salam manzo Allah yace akwai wani soyuwar bayin Allah a wajen Allah wasu mutane koyayyu masu tsoron Allah wanda in sun zo waje ba a gane su zo kuma in ba sa nan ba wanda yake cike su ne sai ya bugar su ba amma su ne shugabanni na shirya su ne fitina na duhu kada shi kana wani jira da abubuwan sa da ya samu da mu wasu na kai wanda shi kan jira duniya wa ba ka ba da hukunta ba min darajati da ya tafi da ba mu ba da su wasu su wasu su da su da abin haka yake sai ya yi wannan shi yasa nake gaya mana a daina dangancin cewa a kowa daidai da kowa yake wannan daga kan mai gadin ka zai ta ce a raka ne ai ba ai raka ne yau ne nishadi kake ji ka zo mutum mai gadin kai mai gadin da ai da ni da kai kai ne sai ce a a ba raka ne kin ka je ka zace ba da sai wani amma wasu a fara daga babbar harara a ce ai ai ba za ka mutum ne kamar ka to wannan yana da cikin abu da ina ganin dai dole sai dai mu kwana a nan da kin sanar da ruku alaihi salam tana da yawa a ciki da na so a ce mutum kila ko dan yare amma dai mu dai hakura a haka da yare shekarar dubu ba a musu kira dawa sannan aka wace shi da ibn fa'i akwai mun samu wata riwaya wata ibn qasim da yake da gwazon maliku wanda yake magana akan cewa sai da ya shekara ɗari ɗari yana shuka itacen da za a yi jirgin ruwan da shi yana shuka sai da wasu ban ruwa yana da nasa sun suka yaka suka shekara ɗari yana yi musu sannan ya shanya su suka shekara ɗari a rushe sannan ya fara jirgin ruwa za ka yi wa zan samu ya mai kai za ka yi ta abu ya zan yi ta wasu in buka bi a ayyuni na ko ba ni na training din Allah ya bashi rannan kuma ya sa ido shi yake supervision din da kansa Allah ne shi ya kai hannu kuma ya tsaya a kan sarari sana'a ta wasa ga yadda za a yi kuma sana'a ta mishi kira a kan da za a amura wa bawa ta nuru kun da mu yi hannu kulli waje sai ko ko kashi da ya amura wa bawa ta nuru fasdu fi hannu kulli waje sai wa annaka illa man sabaka alaihi qawlu yurfi yace fasdu والقرى وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن إن يشرك نحن وما آمن معه إلا قليل أما بعض الناس بما يستأجر ولا شيء
Alhamdulillah, Alhamdulillah, ita yabo da godiya sun tabbata ga lillahi da baraka wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya nuna mun wannan rana mai albarka ranar 25 ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin da uku wadda ita ce daidai da ishirin da shida ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wadda kamar yadda aka sani yan uwa kowace shekara a irin wannan rana mai albarka a irin ta ne muke yin kalma na rike wannan karatu mai albarka da kuma addu'o'i da kuma fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya maimaita muku ya kai mu kuma wata shekara lafiya alhamdulillah a cikin wannan shekara mun samu ayoyi guda tamanin da takwas wanda muka samu aya sittin da ɗaya a cikin sotu yunus alaihi salam muka samu aya ashirin da bakwai a cikin sotu hudu alaihi salam mun samu aya tamanin da hudu kenan ba da daidai insha Allah muna fatan abin da muka samu Allah ta baraka wata Allah ya sa mashi albarka Allah kuma ya sa ni amfani da abin da muka karanta a wannan jami'a ne albarka dan kuwa muna mika dimbin godiya musamman ga waɗanda suka taimaka wajen ganin wannan tafsirin ya tafi yadda ya kamata dan kuwa sun ba da goyon baya sun kuma ba da haɗin kai muna godiya Allah ta baraka wata Allah ya saka da alkhairi sannan akwai wata bashin godiya da aka ji wani bara na yan al'asar education foundation bangaren mata akwai sai da fatima jafar da sai da maryam jafar wanda suna yin iyakan kokarinsu musamman duk lokacin da aka yi tafsirin nan su ne suke ne da wani shi audio kuma da an tashi za su yi kokari su ga sun turo shi an tuttura shi a zawiyoyi da kuma group da inda ya kamata to sai da maryam da sai da fatima na biya bashin bara na kuma biya na bana insha Allah Allah kuma ya da kamu sannan ba za mu manta da media din ba wanda sai ya ka kokarin su karkashin jagorancin Muhammad Bishi wanda aka sani da Okera akwai Lawal Usman Yarima akwai kuma Isa Muhammad Turaki akwai Yusuf Lati mai hoton shehu akwai kuma Abdullahi Lawal Majidani akwai Sayyid Jafar akwai Gani Sa'id akwai kuma Mustapha Jafar akwai muhammad nasiru gwambani wanda ya ja mu baki a rana ɗaya ga watan ramadan da aka fara da kuma rana uku ga watan ramadan muna godiya ana mu allah saka da alkhairi sannan kuma akwai akwai aliyu bature wanda shine jami'in da yake shine jami'in da yake ɗauka daga hausa bakwai mutanen hausa bakwai muna yin godiya da ta aliyu da ta abdullahi muna daga abdullahi zai ko muna isar sa'idu muna isar da godiyar mu musamman kuma shehu ya samu sakon a gaisuwar su da kuma godiyar su kuma shehu ma ya umarce da tilan nan da aika musu da sakon godiya da kuma murna da kuma fatan alkhairi bisa kokarin da suke yi wanda kusan kasa hamsin da bakwai na afirka aka rinka kallon wannan tafsirin da kuma sauran wasu kasashe na duniya a ana mika godiya gare su Allah ya saka da alkhairi sannan akwai malam babu masallaci da kuma malam baba mashawartan shehu na musamman ana yin godiya gare ku Allah ubangiji ya saka da alkhairi sannan ba za mu manta da ayan adadin mu ba na annana State and Relief Agency wanda suke karkashin yi daraktar su muna mika godiya da irin kokarin da suka yi akwai mutane da tun da muka fara karatu muna nan tare da su kullum zan suke kwana akwai mutanen wajen bashi akwai mutanen dubu akwai mutanen daura muna godiya gare su Allah ya saka da alkhairi sannan irin wannan rana akwai mutane da ke zuwa daga sassan wurare daban-daban ba za mu manta ba da mutanen tofa wanda suka zo karkashin jagoranci malam Junaidu da kuma sauran garuruwan da ke kewaye da tofa din a cikin jihar Kano muna mika godiya gare su Allah ya saka da alkhairi Allah ya maida su gida lafiya sannan kuma akwai mutanen Dan Musa su ma da suka zo da mutanen Mara da kuma na cikin Dan Musa din su ma muna godiya gare su Allah ya saka da alkhairi sannan ba za mu manta da mutanen daura ba wanda suka zo ƙarƙashin jagorancin Sheikh Mansur wanda muke nan tare da shi ma a wannan wuri na albarka muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya maida ku gida lafiya sannan akwai babban mai garin kaji na jihar Katsina alƙalin alƙalai daga Muhammad Kadir Abubakar Malumfashi wanda bare shi ma ya halarci wannan zama bana ma gashi kuma kullum yana da gaske wanda wannan tafsirin ba su wuce su kullum sai ya kalla kuma sai ya saurara irin gani muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya kara tsarewa Allah ya kara kiyayewa sannan mai girma magajin garin Katsina ya wakilto wakilin gurin Katsina wanda muke tare da shi a wannan wuri shi ma muna godiya Allah ubangiji ya saka da alkhairi a dan uwa wa'inda za mu iya ambata da wanda ba za mu iya ambata ba saboda lokaci to ana ne godiya Allah ubangiji ya saka da alkhairi sannan ba za mu manta da sarki yakin shehu ba wanda ya taso daga jihar dawa a jamhuriyar nijar shi ma tun kwana uku da suka wuce muke nan tare da shi allah saka da alhari a sannan kuma akwai alhaji shabiu wanda shi kuma ya taso daga jihar jigawa wanda shi kusan tun farko farko wannan wata muke tare da shi a wannan wuri shi shekara haka yake yi wannan shekara ma muna nan tare da shi shi ma allah ya saka da alkhairi allah ubangiji ya maida shi gida lafiya sarkin yakin kai ba da kuma babban halifan babban zawiya ta jihar Katsina Khalifa Imam Sheikh Ahmad Tijjani Sheikh Jafar muna godiya a gare ku Allah ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya kara dan kwarzumanci Abubakar Sheikh Jafar wanda shi yana tsaye kain da na'in shi ma muna godiya Allah ya saka da alkhairi da tabbata ki da malumfashi ba za mu manta da namijin kokarin ka ba da dukkan yan tawaka da dukkan kwamitoci da kwamitoci daban-daban to kowa da aikin shi da kwamitin shi muna godiya gare shi Allah ya saka da alkhairi dakta Allah ya ma da tawon safiya da alkhairi bisa namijin kokarin da nake yi malam Hassan na san ya yi daidai tun daga farko haka shi Allah ya saka da alkhairi malam Bashir muna godiya Allah ya saka da alkhairi sannan yan uwa muna ƙara yi sanarwa na Shakshur Ibrahim Sala Academic wannan shahararren makaranta da aka buɗe a wannan zamiya mai albarka wadda take koyar da darussan boko da kuma na addinin musulunci akwai pre-nursery akwai nursery akwai kuma primary wannan makaranta tana da matuƙar muhimmanci domin an an tana da kyakkyawan malamai wanda za su kula da tarbiyyar da yaran da yadda ya kamata sannan wannan makaranta za a samu kyakkyawan ilimi da kuma kyakkyawan tarbiyya wannan makaranta tana a nan gidan maulana shehu duk wanda suke bukatar sa makarantarsu da kuma ta rasu ba daga kowace makaranta ana ansa wanda suke bukata akwai da bishiri na malambashi za a tuntube shi domin samun kwamfin sannan kuma wannan makaranta tana da sauki kwarai da gaske kuma ta tanadi mota wanda za ta ɗauki yaran mu daga gidajen su kawo su makaranta da kuma makaranta ta leda su gidajen su cikin kyakkyawan tsaro da kuma kyakkyawan kulawa. Muna fatan Allah ya saka da alkhairi. Alama wani malam rabi'u musa sa'id allah ya saka da alheri wannan wani kokarin da kai wani bi idan bai gani an yi shafa ana gara na ga komi amma dai haka dai kamar din da sai an kai ta muna fatan Allah ma Allah ma saka da alheri Allah ubangiji ya ya rubuta ma lada a mizanin ayyukan ka na alkhairi kusan duk da aka fara wannan karatu kana tsaye wajen jama maulana baki Allah ya saka da alkhairi Allah ya ma ki jawo sagaya da alkhairi akai magana wa kuma mutanen da suka aiko da godiya wasu sakonnin addu'a da bukatu sun su daban-daban to duka ne za a haɗe su a yi masu addu'a da kuma fatan alkhairi sannan muna miƙa godiyar mu wasu shehu ya umarce ni in miƙa mai godiya shi gare ku baki ɗaya da kowane kwamshi da wa'inda zan iya ambata da wanda ba zan iya ambata ba to haka mu ma muna miƙa godiyar mu gare shi a shek wani dokta alhafis shek munir shek jafar kafura ɗalibai da ƴan uwa da abokan arziki suna miƙa godiyar su gare ka tare da fatan alkhairin su gare ka da kuma addu'o'insu na musamman gare ka da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka kyakkyawar sakayya da alkhairi wannan ilimi da aka sa a cikin wannan jami'a mutane suna godiya babu irin baki da za su godiya gare ka mutum je ce a isa musu da godiya su gare ka Allah ya maka sakayya ta alkhairi Allah ubangiji ya rubuta maka lada a mizanin ayyukan ka na alkhairi da kai da mu ma'aikatanka da ƴan uwa da dangi da iyali da kowa wanda ya shafe ka muna fatan wannan fatan alkhairi mu ma shafe mu wannan addu'o'i mu ma su shafe mu Allah ya sakaya da alkhairi sannan ba za mu manta da shugaban kamfanin ma tafiya ba alhaji ayyukan bara umangal wanda shi ne suka ɗauki nauyin sa wannan karatu a tashar tv tsawon awa guda alhaji ayyukan bara umangal da shi da 'ya'yan shi da zura'an shi dukkan su muna masu addu'a muna masu fatan alkhairi muna kuma yi kare mashi addu'a da kuma kara gai kuma Allah ubangiji ya ji kama yake ya shi Allah ya kara maka rahama muna kuma godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara wa arziki albarka Allah ya tsara mana ya wanke irin su a mai garin hauru shi ma muna godiya a gare shi wanda shi ma shi ne ɗauki nauyin sa wannan karatu a alfijirin ya kama rediyo Allah ya mai sakayya da alkhairi duka wanda suka taimaka ko da jama'a da lari muna fatan Allah ya masu sakayya da aljanna kuma aljanna ta firdausi Allah ubangiji ya saka ma kowa da alkhairi Allah shi mai da kamun Allah shi mai da kamun Allah shi kai mu wajen wajen barka albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na za a gabatar da khalifa yayi addu'a kuma a sassani yan uwa da kuma bayan Allah ta baraka wa ta'ala ya ne kamun Allah ya kai mu wata shekara lafiya sai ta su
Ake daɗin malamai yana godiya ga malam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kafin fara zuwa ina roƙon Allah ta bara ko gara an ce an karanta aya tamanin da hudu to ina da takwas abin ya wani da nake so ke Allah ya sa wannan babban jagora wanda yake tsanin ke kallon mutum ya ki ya kishi ko ya ki maganganunsa to sai in mutum ya yi amma tun da ya san ilimi da kishi ilimi zai so shawun muniru ya so abin da yake ina fata ina roƙo ga Allah da baraka ta ala ya sa ya yi shekara din nan tamanin da amma kuma ina roƙon Allah in yadda Allah yadda nake so ne da suke da suke kamar yadda Allah ya gaya ma jibril ya gaya ma wani manala ya gaya ma wani mawaƙi na shi ya ce na fasa na haka Allah ya kara lafiya Allah ya kuma ya kara wato tsawancin rai wato samun ire-irensu wato a duniya ko a ƙasa ko a abin ga wato ya tabbatar da cewa za a samu rahama ni dai bana na yi fa'alo da shi wannan na saurari tafsirin shi wajen kusan ishirin da hudu kullum sai na saurara wannan shi ke tuna mai musa da lokaci ya zai tuna mai shi ya sa a da shi
ina fata ina roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala yau ita mana yau sun ce na yi ta'azu da shi saboda ni manomi ne Ya na kamata san bana za a yi mun ruwa za mu samu damuna mai albarka amma na yi ta'azu da shi akan wani abu in Allah Allah zai sauka a mana kidnapping da sata da kada Mujahid Sayyidul Anani.
na yi da wannan ni da shi ana yi tawassuli da bayan ana da a samu Allah na yi tawassuli da shi bala'o'in nan da suka rabe mu Allah ya yi ma a farkashe wa Thank mun mutumin da bai da irin mutumin da bai da yan uwa bai da dan uwa irin shehu mu ne ku ta ya yi asara to mu sa mu dan uwan mu ne uban mu ne wannan kada ya isa Allah ya sa ka mai da alkhairi Allah ya kara masa budi waya ce mai dokta ne ko professor ya wuce duk yadda ake rasa shi wajen girbi Allah ba su ta'ala ta kama da alkhairi misali alhamdulillah ba na cewa dukkan mu ba haka bane ba amma shi da kawai ya ba ajiyoyi da yawa ya ba ajiyoyi da yawa Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara budi Allah ya kara marhama ba ka da salati fatihu
اللهم صل على سيدنا ولا تمام ما سيدنا ناصر الحق بالحق
اللهم يا رب يا الله يا قادر يا منان يا منان يا مجيب يا مجيب يا كريم يا كريم يا هو يا من لا يملك الذل يا وجه الذل كثرة ذنوبي ولا في أحلالي يا من قلت على الدنيا سجد لك محبوبك وإليك الكريم ما يبنيك العظيم مشرك يا من رسولك الذي إجابتك أنت تبيعنا ما أمنا وما يجمنا من مشهور دين الدنيا والآخرة يا من في يدين ولا تؤتي لك يا معمر إذا أراد شأن أن يقول له كن فيقول وأن تقول لنا نبيك تكتب وتترك الأمر لتسير في لاحقك من ليل قولك ولئن ولا عمل به والمال المبارك فيه والبنين الصالحين وكامل ما تكتب حلاوة الإيمان وعونا ووصل الخاتمة ولقاءك وأنت عن مراد وأن تحفظنا من سيئة أعمال أمورنا وأن ترزقنا في دارنا هذه وبلدنا هذه رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه وأن تهارب ما علينا وما يسرنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وأسألك ما أمرت أن تسأل الجود فقدر الإجابة فأجلها لنا أبدا سيدنا وصلى على سيدنا محمد الفاتح وعوال وخاتم لما سبق عن كل حكمة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أنا ربك بالعزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله
Na subi, subi, ka zo ka tafi waikon. Rija, ka je ka. Kada, kada, kada cire shi.